wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa ahsanal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau jajibere na rufe tafsiri insha Allah ta'ala muna fatan gobe yiwar haka mun kusan tattara ko matsanmu mu rufe tafsiri insha Allah sai kuma program da zai biyo baya na lakcoci da za a yi ta yi insha Allah Allah ya mana jagoranci jiya an karanta mana aya ta daya a wannan sura mai albarka sura suratul tahrim suran da mata za su ɗauki darussa mai yawa a cikinta idan an nitsu sosai akwai darussa akwai fa'idodi masu yawa sunanta dama suratul tahrim suran haramtawa sura na haramtawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramtawa kansa wani abu duk da cewa bai faɗa da kalmar cewa na haramta ba cewa ba zan ƙara ci ba za mu zo mu gani in Allah yadda sannan wannan suran yar madina ce kenan wannan izo biyun gaba daya yan madina ce haka take duk da cewa a kamar su katada yana ganin aya ta goma zuwa ƙarshen sura ɗin makka ne shi haka yake gani aya ta goma har zuwa ƙarshen sura ɗin yana ga duka yan makka ne amma dai magana mafi inganci shine kaulan wahidan mun gane ko cewa madina ce yar madina ce abinda take karantar da mu a jumlace tana mana magana game da family issues ne tana magana kan abubuwa shiryarwa hanyar da ake da aka dora mata da iyalai da mai gida inda za a yi mu'amala a tsakanin juna za a kawo mana tattaunawa game da abin da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi da wasu daga matansa da kuma inda Allah yi wa annabin fada da kuma inda Allah yi wa matan tsarkaka ya musu fada da kuma inda Allah subhanahu wataala ya bawa manzansa kariya sannan da aka tashi sai aka yi magana ga mu'mine gaba da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu sai zama da mu'mine ake nufi banda shi annabin mun yi bayani nan a cikin suratul talaq ba bukatar maimaitawa sannan akai umarni a cikin sura din ayi tuba mai kyau tubu ila Allah tawbatan nasuha a can karshe karshe akai maganar yakan kafirai da munafukai a cika aka cika suran kuma da bada manya manyan misalai na mata guda biyu wanda guda biyu sun yi imani da kuma guda biyu sun kafirce ikon Allah waɗanda suka yi imani ƙarƙashin kafire wanda suka yi kafirci ƙarƙashin annabawa duk da cewa matar fir'auna ita ce take ƙarƙashin kafiri amma imra'atu imran ita ba tana ƙarƙashin kafiri bane sai kuma guda biyu da suka kafirce amma suna ƙarƙashin muminai su ne matar annabi nuhu da matar annabi lot duk za a ba mu labarinsu a ƙarshen karatu insha Allah za mu shiga cikin karatun mu game ke faruwa alaramma suratul tahrim na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الله سبحانه وتعالى كتير ya ayyuhan nabiyun ya kai wannan annabin sallallahu alaihi wasallam lima tuharrimu ma ahallallahu lak me yasa kake haramta kake nisantar da kanka har abada game da amfanuwa da abin da Allah ya halatta maka me yasa lima tuharrimu ma ahallallahu lak me yasa zaka yi haka kuma kai tabtaghi mardata azwajik dan kana so ka kwantarwa da wasu matanka hankali kana neman yardar su kana so ka kwantar musu da hankali wannan zai ba mu fa'ida da yawa namiji a gida duk abin da yake ga zai jawo hankalin iyalansa su samu fahimtar juna da kyau ba laifi bane yayi shi to anan gurin fada ake musu shi yasa Allah ya cika ayan da wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama Allah mai gafara mai rahama saboda me saboda an yi laifi an yi laifi to laifin da annabi ya haramta wa kansa abin da ya halatta Allah ya halatta masa sai ubangiji ce kad faradallahu lakum tahillata aymanikum hakika ubangijinku ya farlanta muku abin da zai sa ku warware rantsuwar taku kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya haramta wa kansa ne ba rantsuwa ba amma ubangiji ya ce zai kafara ta rantsuwa in kuka yi haka wallahu maulakum shi ubangijin nan shine majibincin lamarinku huwal alimul hakim Allah masani ne mai hikima wani waje zaka ji an cewa kana Allahu aliman hakima inna Allah kana aliman hakima nan kuma aka kawo shi da nakira da alam da ta'rifi wa huwal alimu al hakim Allah shine masani mai hikima to mu dawo ayan farko lalle ayan farko dinnan tana da sababi tana da sababin sauka abin da yasa ta sauka sababin ta kashi biyu amma akwai wani sababi wani abu daban da zamu yi sashi kamar na uku wanda yana ƙara bayani ne akan sababin saukan ayan wanda sababin saukan ayan nan akwai darussa masu yawa game da mata da seta mata da koya musu ladabi ga miji da nuna musu matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi ku ilimi su tsarkaka ne amma da kishinsu yasa za a taba haƙƙi ubangiji bai bar su ba bai bar annabi ba dukansu sai da ya musu fada har annabi sallallahu alaihi wasallam wanda istihadi yayi Allah bai bar shi ba ba hana ku kishi ba balma matar da bata da kishin mijinta wannan matar matsala ce ana so a yi kishinsa kishi kuma ta bangarori da yawa kishinsa ta bangaren ya zama naki ne ke kadai duk da cewa Allah ya halatta ya auri wasu amma a zuciyarki kike jin duk da yana da wasu ya zai a ce ya fi karkata zuwa gare ki ba karkata na zalunci ba karkata na kina da wasu dabarbaru da ya sa yake jinki a zuciya sannan inda da hali ki kishinsa na cewa da san da ya fara auro ki kawai ma a ce wani dalili mai kyau ya sa ba zai ƙara auren wata ba za ki so haka tun wannan kishi ne mai kyau a san da zai ƙaro wata ki ji ba daɗi ki ji me yasa za a yi haka ba wajen kina faɗa da hukuncin da Allah ya ba a kina ga ba don hikima ta aure ba cewa akwai wani aiki da za ta ɗauke miki ke da ba za a yi haka ba ma duka wannan kishi ne mai kyau amma kishin da za a cutar da miji a cutar da 'yar uwar zama a kauce hanya wannan halaka ne ba a cika succeeding ba shi yasa abin da ya faru ita Aisha da kanta take ba mu labari a hadithin da Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda aka yi sallar la'asar sallallahu alaihi wasallam duk darussan nan mu dauke su damuwa da nake yi wasu karatukan da muke yi maza ba ma sabon isar musu da wasu sakonni manya amma karatun gobe duk biyan bashi za mu yi na abubuwan da muka san mun gaya wa mata a gurin maza kuma sai mu maimaita su duk da cewa abin da muke fada a nan ɗin suna ji a rediyo insha Allah ta'ala saƙon zai isa aisha take cewa manzo Allah in an yi la'asar salawatullahi wa salamuhu alai ya kasance yana zaga kan matansa to kuga wani babban karatu mata go mata tara nan yi la'asar misali yana ɗakin aisha Allah ya ƙara mata yadda to an yi la'asar in ya dawo ba zai shiga ɗakin aisha ba sai shiga ɗakin wata sai seta sai ya yi minti talatin misali wanda minti talatin za su tattauna in akwai wasu bukatunta na komai na ce muku na komai ya halatta ga annabi sallallahu alaihi har ma ga wani annabi ya halatta in zai tsaya ya rike adalci ya halatta kana ɗakin waccar matar ka shiga ɗakin waccar matar in za ka rike adalci da kuma duk abin da ya halatta ka yi wa matarka ɗayar wacce kake ɗakinta ya halatta ka je ɗakin waccar ma ka yi in za ka rike adalci menene adalci shine yadda ka yi wa wannan wata rai in waccar ma ya kama ita ma za ka je ɗakinta ka yi waccar ma ya kama za ka shiga ɗakinta ita ma wannan ka rike adalci kai kuma tsoron allanka ya zama shine stiyari da zai jagorance ka wajen yin haka din to annabi yana zaga ɗakin matan in ya kammala zagawa sai ya dawo ɗakin wacce yake ɗakinta to ita kuma sai a zauna sai wace gari kuma haka annabi yake kullum kullum sallallahu alaihi wasallam sai aisha ta ce to amma matan mun gane time din kun ga tsantsan son annabin ne sai da ta dauko agogo ta ga nawa ya dakin hafsa nawa ya dakin sauda minti nawa dakin ummu salama minti nawa ya dakin wanci duk minti nawa dakin safiya minti duk tana kirga mintuna ashe ba ita kadai take kirgawa ba ashe sauran matan 'yan gurup ɗinta domin gidan annabi gurup biyu ne akwai gurup ɗin ummu salama hajiya ummu salama radiyallahu anha da kuma gurup ɗin nana aisha allah ya ƙara mata yadda ƙarƙashin aisha akwai hafsa akwai safiya akwai sauda akwai aisha su hudu can kuma biyar ummu salama da zainab hindu da sauran su su biyar haka ake fighting yawwa na yadda inda zainab za ta jawo mana annabi ko da ɗakinta kaɗai aka fifita to mu ba za mu yaƙe ta ba wa'ancan hudun su ji haushi haka su ma a wannan hudun a wannan hudun in dai ɗaya daga cikin hudun nan ne annabi ya zo kusa da ita wannan hudun ransu baya ɓaci su dai damu su kar ya taɓa wa'ancan shi yasa saboda tsantsan haɗa kai ma tsantsan haɗa kai wannan mutum hudu din sauda lokacin da ta ga annabi ta tsufa ta fara girma kamar annabi yana shirin zai rabu da ita ya sauwaƙe mata to saboda tana zaune a gidansa ta manyanta babu wasu ɗawainiya da take masa sallallahu alaihi wasallam wannan akwai karatu a cikinsa da yawa da kanta ta fahimci annabi zai sake ta wannan kuma namiji an ba shi irin wannan zaɓin a lokacin da ya ga mata damuwa ne za ta iya zawa masa musamman kuma ita ita rabuwan ba wani damuwa ba ne a kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙarin zai yi haka kai ta ce ya manzan Allah ka yi haƙuri ni na so in mutu a ƙarƙashinka ka banne a zaman mace la'alla abubuwan da ake samu ni a gurina ba dole ne sai an zo guna ba ba kai ba za ka samu watakil yadda kake so a sauran matanka ba amma na san akwai wacce tafi ɗawainiya yar guruf ɗinta kenan aisha tana maka ɗawainiya allah ya ƙara mata yadda daga yau na ɗau kwanaki na na bata za ku iya yawa a ƙaunar wahidan a a sau da aka aisha rabon kwana bibbiyu bibbiyu ita hudu take samu hadda na sauda wannan grup ɗinsu kenan za mu zo mu tattauna kai to sai aisha take ba mu labari sun saita agogo sai suka ga in ya je wajen zainab bintu jahash mintunan kamar suna karuwa to ba wai kuma rashin adalci na annabi bane a'a akwai wasu ayyukan da yake a gurin ne baya gama aikin da wuri wani aiki shine aikin kayan abinci da take tare da masa wancan dakin ba a ajiye masa ba nan ba a ajiye masa nan ba a ajiye masa nan zai minti 30 nan zai minti 30 nan zai minti 30 nan sai yayi awa daya 30 nata 30 nasa na abincinsa ta yi wayo ko bata yi ba lalle 30 dinnan abinci yake ci amma ko bata kwashe albarkan yana gefenta ba ko ba a magana kai ko baya kallonta ko haka yayi tana baya yana baya amma dai a ɗakin yake yana cin abincin annabi ba aka ce to wannan shan zuma wannan girkin da ake kai bai yi wa group din su Aisha dadi ba ina so ku rike abin da nake fada bai yi wa group din su Aisha dadi ba musamman Hafsatu da Aisha Allah ya kara musu yadda Aisha take cewa sai muka hada baki muka samu hadin baki da ni da Hafsatu muka ce duk ɗakin wacce ya fara shigowa idan ya zo ki ce masa inni ajidu minka riha maghafira naji warin wani karo da larabawa suke amfani da shi amma yana da wari yana da wari ba shi da dadi a baki kamar ka ce naji warin kal aswad kallo aswad extracting ɗinsa ake daga abin nan wasu 'ya'yan itace musamman kallon tufa akwai vinegar na ginger akwai vinegar na clove wanda an sa a baki yana gyara baki amma kuma akwai wani dan wari-wari ya suka ce annabi kuma mai tsafta ne abin annabi baya yadda annabi baya zuwa kusa da matarsa sai ya sa turare annabi saboda tsaftansa har a aikin hajji da aka haramta sa turare kafin ya kulla niyya sai ya sa ihrami ya sa turare shi sa muke yi wa maza fada ɗan turaren nan dai na dubu ɗaya masu wucewa za su maka haɗi kala uku wallahi na dubu ɗaya za na ɗari uku akwai amma wani wari yake a zo sallan asuba sallan asuba galibi wani kayan baccin jiya zai sa a sahu ba brush to mun san yadda za ka zo sallah ka ji wani yana maka wari a gefe ta ka faike yi wa matarsa baki ko kana da uzuri na baki kai brush bai kai brush matarka koyaushe kake zuwa da ta mai suna abu da kanan fare a bakinka kana isowa in har za ta zo ta gama girki ta gama girki ta yi wanka ta yi wanka za ta zo kusa da kai za ta tana shigowa ɗaki da ɗan ba ne kanan fare har ta saba tana baka kana jefa ita ma za ka ta jefa guda ɗaya kun riga kun saba ya sa ƙanshin baki amma matarka ta zo tana magana kana haka ni me ma kika ce ai matarka tana magana kada haka eh eh haka mai gidanki yana magana mai gidanki na magana kace ah bari in gyara wannan abun ci gaba da fada ci gaba me ma kake fada ba dadi to yadda muka fada maza mata in mijin yana da wannan matsalan muna kokarin fada a masallaci amma ko kuma kuke yin dabara yana dawowa ɗauko brush ɗin ka dawo a gajefa yanzu ka sha waje ɗin nan duk ka yi surutu a waje bakinka ya bushe je ka yi brush yanzu tafi ka je ka yi brush sai ya yiwu yana gama yi yana gama yin brush haiki ce masa kagasan zafin jiki zafin jiki matsala akwai abin nan wasu infection a jiki ka ɗauki ta wannan club ɗin nan likitoci sun faɗa kuma tabbas hakan ne yadda na faɗan hakan ne a ɗan tauna shi a sa ƙarƙashin harce kake taunawa saboda ka dawo a gaji yana rage stress yake kin marwayo in kuma ya ji wannan kasar ɗin da na faɗa daga kin fara zai ce a abin da malaye faɗa ni za ki yi waka to annabi baya sun kazanta cike ne suka ce in ya zo kawai ka ce ki ce ka ci kaza kun ga ba ce masa suka yi mun ji warin kaza ba tana da kwakwalwa aisha Allah ya bata masifan kai yanzu in ta ce mun ji warin kaza a jikinka ta yi ƙarya ko ta yi ƙarya amma ya ta ce ka ci kaza ko ka ci kaza ai amsar da zai ba shi ne ban ci ba ko kuma wallahi sun san bai ci ba wallahi dan dan saboda iya kishi sai da ta tura dan CID ta ita da Hafsa sai da suka sa aka yi research aka yi bincike cikin gida wai mu me ma yake ci kafin mu yi hukunci investigative journalism sai da aka yi aka yi bincike mai kyau aka rike fact sun san wallahi ba shi ya ci ba da aka tambayin za su masa sai da aka shirya tambayan da amsansa za ta zama yes ne ko no akwai kwakwalwa Allah ya baka mata mai kwakwalwa ka more amma ka samu mata wanda kanta ma kai ta stamfirullah yana zuwa ɗakin hafsa sai ta ce akalta makafira ka ci wannan abin ka ci dunkulan karo inda wani ke sa wari a baki shi ne magafir ra'iha gairu abin nan gairu mustahabba ya kurji min ba'adu shajara yana fitowa daga cikin wasu bishiyoyi kaman karo haka suka masa wannan tambayan yana zuwa cikin abin nan sai aka masa tambayar sai ce abinci ba na dai sha zuma a wajen zainabu kenan kun ga annabi ya yi ba don ya cutar da kowa ba ne zuciyarsa ɗaya na sha zuma a gurin zainab amma tunda hafsa har kin ce min akwai wannan matsalan to wallan aquda lahu ba zan sake ci ba yanzu da wasu kai wannan magana da hafsatu sai Allah ya saukar limatu harimu ma ahallallahu laka har zuwa fadin Allah makin sarki in ta tuba in ta tuba ilallahi yana ana maganan Aisha da Hafsa sannan aka saukar da wa'id asarar nabi ila ba'di azwajihi har zuwa cewa ni zuma na sha wallahi ba su yi ƙarya ba wallahi ba ƙarya ko ɗaya a maganan nan a wannan abin da suka yi babu kuma duk abin da suka yi ɗan da barbaru ne da barbaru suka yi ta yadda a tsarin akwai ɗan uziri yasa ku gari a kishin ma sai da aka duba me ta ina ne za a kar a shigar kar a shigar gonar Allah a ciki to wannan shine abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malaman tafsir suna cewa ya rantsi wasu kuma suna cewa yayi azama cewa ba zai sha zama ba yayi ya haramta wa kansa cewa ba zan sha ba ya hana kansa afwan ku rike kalmar ya hana kansa wannan yana nuna kyawun ɗabi'ar annabi ga matansa daga fa wani abu suka fada kamar yanzu zuman kenan akwai matsala tana da kaza to tunda ku ba kwa so in zo wajen ku da warin to ita ma bari in daina sha kadai dan kan na shigo gurin ku ji wari a jikina ni kuma wallahi ba wani wari Allah saukar da wannan aya wannan hadisin da ayar suna nuna ma'ana annabi dan adam ne annabi mutum ne ko bai san gaibu ba kuma ko ba haka bane da ya san gaibu zai ce ha mitin kuka yi fa ina jin ku amma bai sani ba wannan hadisi yana nuna mana halaccin kishi na mata halaccinsa amma a yi shi ta hanya mai kyau yana nuna mana kishi kuma ɗabi'a ce wanda aka halicci kowa da ita amma na mata nasu daban amma ya zama na kare je zuwa haramci wannan yana nuna mana ki ƙaunar annabi ya ga ya gamsar da matansa ya yi musu abin da zai kwantar musu da hankali wannan hadisin da ayar suna nuna mana haramun ne a halatta haram ko a haramta halal wannan yana nuna mana halaccin yin wayo da dabara a abin da ba zai haramta haram ba da abin da ba zai halatta halal ba to wannan shine hadisi na farko wannan shine hadisi na farko da aka kawo kan wannan aya hadisi na biyu duk da cewa karkashin wannan hadisin akwai abin da ya faru sai da aka yi mitin shi kuma karkashin wannan hadisi na gaba banzan Allah sallallahu alaihi yana son kayan zaki yana son zuma ya kasance in ya sallar la'asar yana zagayawa kan matansa sai ya shiga ɗakin hafsa a nan kuma hafsa ce take ba shi zuma sai ya zama na hafsa tana rike shi fiye da yadda sauran suke rigewa sai aisha ta tambaya mai hafsa take ba shi sai aka ce ai hafsa an aiko mata wata gora na zuma ne daga gidansu tana ba wa annabi sai a hafsa ta aisha ta ce wallahi sai mun yi dabara ya daina shan abin nan a gidanta sai mun yi wata yadda barar mu to sai ta kira sau da sai ta gaya mata kunga a wancan hadisin ita da hafsa ne nan kuma yanzu ta akan hafsa ne yawa ita da hafsa akan zainab ko nan kuma ita da sauda akan wa akan hafsa da sauda da safiya duka aka hadu da aisha aka ce idan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a gaya masa cewa yana fitowarsa daga ɗakin hafsa akwai matsala ana jin kaza ana jin kaza yanzu ya za ku yi da wannan hadisin kuma shi ma ya inganta yana bukari da muslim abin da ke faruwa don ina gurub da ke a kishi ba shi ke kuma zan kyale ki kuma ki wuce ne ba in muna gurub daya a kishi yanzu yanzu ba na gaya muku har sau da ta ba ta kwana ba don mun haɗa kai ni da ke a gida to mun haɗa kai da wance yanzu ni da ni da ni da alaramma eh mun gane ko da ni da alaramma mun haɗa kai mun haɗewa izge da baba sadiq kai yanzu mu muna harkar musu suna harkar mu to yanzu duk abin da zai faru ai da ya samu izge ko baba sadiq gare samuwa gare samu nawa ba to nawa kana ji nawa bayan ka samu din fa to in yi zama kuma mu biyu ne to nan kuma zan yi kokari na buge ka ne eh ko kai ka buge ni haka abin yake to dan an yi group biyu Hafsa da Sauda da Safiya da Aisha ba kuma shi yake nuna in mun kadaita kuma ya zama competition a cikin mu ne zan daga kafa ba to nan Hafsa da ta ware bayan an gane mecece waccar take bayarwa yanzu ita kuma sai ta yi me ita ma sai ta kintsa to da ta kintsa kuma sai aisha za ta fara shiri aka ce to ita ma mu ƙara yin wannan duk da cewa wannan na gabanmu ba a kawo fadin Allah madaukin sarki limatu har yau ma ahallallahu laka ba ba a kawo ba la'alla ya taɓa faruwa da hafsa irin wannan la'alla to amma dai hadisin hadisi da hadisi na biyu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kuyanga yana da kuyanga ya kasance yana tarawa da ita yana kusantan kuyangarsa hadisin anas dan malik kenan yana saduwa da ita amma wannan kusantantan matan ba sa son haka Allah fa ya halatta masa Allah ya halatta masa duk wanda yake da baiwa in kana da mata hudu kana da mata bayi ashirin duk su ma za ka ke kusantansu duk sanda kake so to sai manzan Allah sallallahu yana kusantanta wannan baiwar ita ce ummu ibrahim to sai aisha Allah kara mata yadda da hafsa suka shirya wani abu yadda dai annabi sallallahu zai je yana kyamata har kuma suka ci nasara annabi sallallahu alaihi ya kira hafsa ya ce mata abinda naji kun faɗan nan na ji shi a zuciyata amma daga yau ba ni ba wannan kuyangar ma dama ba wajibi bane ita a kaina ba ni ba ita sai annabi ya haramta wa kansa wannan kuyangar wannan su ne sababi guda biyu wasu malamai suka ce a'a na farko shine sababin saukan ayan wasu suka ce na biyun nan kamar irin su ibnu jarir tabari kuma suka ce a duka biyu ne dukkansu guda biyu ne shi ne sababin saukan aya saukan wannan aya ne haka matan annabi suke haɗa kai suke tafiyar da abin da zai kwantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam rai ta hanyar cewa a ɗakin su za a ke yin koma mene shi isa karka yadda karki yadda ki bada labarin cewa wai matan annabi ma suna kishi mai kaza mai kaza a in kika lissafa kishin matan annabi duka baya wuce guda bakwai baya wuce bakwai kuma guda bakwai din nan galibinsu ubangiji ya yafe musu wanda suka yi na kuskure wanda tsantsan fitan hayyaci ne yasa aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam atake ma ya musu uzuri kuma banda wa'annan ba za ki sake samun wani ba karki yadda ki kishin da zai taba haƙƙin mijinki ki zalunce shi ko ki zalunci kishiya ke ba matan annabi bane su matan annabi da suka yin Allah yana tare da annabi zai aiko ya ce su gyara kaza a yafe musu kewa zai gaya miki ke ina Allah zai yafe miki ke in kika zalunci mutum ta ina zaki mayar masa da haƙƙinsa wani mai da haƙƙin in kin faɗa zai raba miki aurenki in kika yi shiru kuma za a je kiyama a yi hisabi don Allah baya yafe haƙƙin ɗan adam in ka taɓa haƙƙinsa ne yake yafewa in ya ga dama kar ku yadda kuke kiyasin ku da matan annabi sannan matan annabi kishinsu baya wuce kwaya bakwai ɗin nan da na faɗa dukkansu kuma suna da uzurruka wannan shi ne na ɗaya ko kuma guda biyu duka hade sai wanne kwabar da abinci sai wanne a tunansu mana gashi makon kasa tunawa kenan ba shi da yawa kishi dai guda bakwai ne wannan tayi nata wannan tayi nata wannan tayi nata in ka hada gaba daya a cikin matan dukka sai sanda Aisha ku gaba tana group ɗaya da Hafsa da Safiya din amma ta gaya wa Safiya yar ba Yahudiya yar ba Yahudi Annabi sallallahu alaihi wasallam kina da daraja kina da girma ke yar annabi kakanki annabi babanki annabi wane ne ki annabi ya ce girgo mata annabawa ya ce wa zai zo ya miki gori a cikin gidan nan yake nan hankalinta ya kwanta an biya ta bai kira aisha ya zazzage ta ba saboda yanzu mace da mace ne in ana kishi karka shigo kuma ka yi abin da zai kuma ƙara hargiza gida sai dai in an taɓa haƙƙi mai duk da cewa an yi adiresin aisha an yi adiresin ita akan wannan sannan saboda ita hasafiya Allah ya bata masifar iya ado akwai ado akwai iya girki a gidan annabi to har adonta sai da aka kushi har adonta ta yi adon ta taho tana takawa din ita kanta aisha sai da ta fahimci wannan adon ita kanta ya burge ta balle kuma annabi ta kalle ta to ita kuma safiya matsala gajera ce gajera ce haka aisha kuma tsakatsakiya cif cif da da aka ta kalle ta ta ga annabi yana kallanta sai ya ta ce ya rasulallah yanzu bai za ka yi daune bai za ka yi daune yar guntuwa annabi ya ce ku ga wa'azi annabi ce kin faɗi kalmar da muninta in za a saka shi a kogi sai kogin ya zama laka sai ya hargitse ya zama tawada saboda muninta ki nemi gafaran ubangijinki ki nemi yafuwanta haka kuma suka yi da ummu salama haka mai tsafta kuma ana kuma a nemi yafuwan juna kuma a ci gaba to Allah subhanahu wataala sai saukar da wannan ayan ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajin ya kai annabi yau wato a takaice sababin saukar ayan shine wayannan abu guda biyu ne haramta kansa haramtawa kansa wannan kuyangarsa da kuma zuma shi yasa haramtawa ya kasu kashe uku haramtawa ya kasu kashe uku akwai haramtawa na wanda baka san abu kawai kace abu haramun ne wannan ƙarya ake wa Allah wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haram haka kace abu halal ne abu abu haram ne abu halal ne haka kawai ka bada haka wannan haramun ne karka yi haka annabi ba haka yi ba na biyu kake shar'anta ka zama kai mai halattawa ne mai haramtawa kamar wanda suka haramta as-sawa'ib wal ham dab suna sun kasance suna haramta wasu dabbobi fa qalu hadhihi al-an'amu khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina wa hiya kullahum eh lakum fihi shuraka to kamar wannan wannan wannan shi kuma babban abu ne mai girma kana tarayya da Allah kenan yadda Allah zai ce na abubuwa haramun ne abubuwa halal ne kai ma ka zo kana yin haka to sai na ƙarshe akwai haramci na imtina na haramta wa kaina kai karan kanka ba za ka yi kaza ba to za mu zo faɗi hukuncinsa a gaba shi wannan kuskure ne kuma za ka yi kafarar rantsuwa ka ci gaba kuma da aiki da abin da ka haramta wa kanka ne Allah ce ya ayyuhan nabi ya kai annabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwaji me yasa zaka halalta wa kanka abinda Allah ya haramta maka kana neman yardan matanka haka Allah ya ga wa mu'mine su ma kar su haramta wa kansu ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wala ta'tadu kisa Allah ce wala ta'tadu kar ku wuce gona da iri inna Allah la yuhibbul mu'tadin wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne ga ibadu ga bayinsa mai rahama ya kai annabi Muhammad Allah ya gafarta maka ya kuma can annabi Allah ya gafarta mu kun ga kai ke babu inda zaki kuskuren Allah ya koyi ya gafarta miki to da ke ba matan annabi bane Allah ce kad faradallahu lakum tahillata aymanikum hakika Allah subhanahu wataala ya wajabta muku abin da za ku aikata dan ku warware rantsuwar ku in kun yi ta wallahu maulakum ubangiji shine majibincin lamarinku wa huwal alimul hakim shi yasa Allah subhanahu wataala abin da ya ba mu ya fardanta mana din na kafarar rantsuwan shine wanda ya zo a cikin suratul ma'ida a suratul ma'ida Allah ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku a abubuwan da kuke na rantsuwa yashashiya walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman sai dai Allah zai kama ku abinda kuka yi har zuci ne kuka rantse har zuci ko kuka haramta wa kanku wani abu har zuci sai kuka gane kuma ba haka ake ba fa kaffaratuhu in kai rantsuwa zaka koma kan abin da kai misali ka ce wallahi na rantse ba zan sake gaisawa da wance ba ai kun ga ba da dai kai ba ko to ki gaisa ki gaisa da ita din amma ki kaffara to in kin zo kaffara ga yadda ake kaffara dan nan ma ana kuskure da yawa ba wanda ya ce in kai rantsuwa kai azumi wa ya gaya maka a cikin kunan wa yake dalilin inda aka ce in ka yi rantsuwa in za ka yi kafara ka yi azumi wa ya gaya maka a ina aka samu ba wanda ya ce maka yi haka akwai akwai abu ce ba babu babu yawwa kun yi shiru ga wata can kanwata ta yi fiki-fiki a ina aka ce in ka yi kafara in kafara rantsuwa ta kama ka yi azumi a ina aka faɗa to yanzu sai ku dawo sai mu bi ƙur'ani mu ga mai ƙur'ani ya ce mana fa kaffaratuhu duk wanda ya rantsuwa kaffaransa it'amu asharati masakin ciyar da miskinai goma wannan shine abin da qur'ani ya gaya maka ka ciyar da miskinai goma kuma shine abin da zai mana amfani yanzu misali azumin nan Allah ya taimake mu kika yi rantsuwa kika ce wallahi mijinki ko ya shigo ba zai miki ba za ki yi magana ba kar ki yi mamana kin san me zai faru yana shigowa kika yi magana kin ga mu Allah ya taimake mu marayunmu za ki dafa abinci ki tuna gidan marayu goma ki aika musu ko ki tuna almajirai goma a basu ko a tuna marasa ƙarfi kun ga sai ya zama na amfanin zuwa gare mu ne to sai Allah ya baka yace ciyar da miskinai goma shine kafara in ba za min ausati ma tutimu na ahlikum ku ciyar da su na daga tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalanku dan abin da kuke ci a gidanku kun gane to da ka in gidanka kana cin taliya kana cin shinkafa kana ci da wake da yar miya da nama to tsantsaka tsake shine sai a cire naman sai ka musu shinkafa da wake ko shinkafa da taliya ka dafa gwargwado wanda za mutum goma za ci kuma mai arha ne ka fara nawa za ta ci abincin mutum goma taliya guda biyu da rabi ya isa spaghetti ko sai guda nawa sai nawa to ai saboda taliyan yanzu ta ɓaci ne ba ta da kumburi yawa akwai wacce yawa ita uku za su yi ba to guda uku ba dubu uku ba taliya dubu uku ba to sai me da tumatiri da komai in kin sa dubu biyar kin gama kafara na iya girkin dubu biyar zai ishe ki yawa taliya uku mai rabin indagi zai dafa ta ai eh menene indagi ne kam ba indagi shine rabin kwalba ba to rabin indagi zai dafa na ba na dawo indagi zai dafa mu dawo da zamu mu dauki nako nawa ne indagin ba 1200 bane mu batta 1000 mu batta 1000 ba ga 4000 taliyan ma yanzu ba 4000 bane ba 2000 bane batta ma 2000 kwaya uku mai kumburin nan mun sa mai na dubu daya saura nawa yanzu kan zan rantse muku wallahi abin nan tumatiri na ɗari uku da albasarsa zai dafa a'a zai dafa a'a ni a nawa ana sawa ramiya shi kinki ban gane a spaghetti ba sa tumatiri ba a jalof wannan baki boarding school ba ne baki boarding school ba abu sheba ba ku sa tumatiri a jalof a'a canja can ke baki ma iya bakin ga jalof din taliya akwai tumatirin ta ma na gwangwami asali dan dafa ta kina can da Allah wata yar basirka kawai mun kace mun kashe 4500 da magi da gishiri da onga 500 ya ishe mu gawayi dan sauran canjin taman nan sai an samu 300 da za a sai gawayi wato sai kunkure ni dai eh oh wai ta ce sai fiyo wata su zo masallaci ai miskine ne su zo masallaci su sha so kun ga duk abin da za ka kashe 5,000 6,000 in ma kana so ka ƙara samun lada ka saka ya kai 10,000 ka sa musu hadda nama lada akan lada biyayyen da kai wa Allah za ka yi kafara din lada ne yin kafaran da kai har ka fi karfin zuciyarka ka kashe kudin lada ne karawa da za ka yi lada ne ka cire wa miskinai damuwa yau suna farin ciki dan kai shi yasa duk abin da Allah zai dora mana kafaran sa wallahi ka samu babban nema ce a gare mu to wannan shine Allah ya faɗa na ɗaya shine a ciyar da abinci na biyu auki suwatuhum zabi aka baka ko ka ciyar da su abinci ko ka ko ka musu tufafi in ba za ka iya dafa musu abincin dubu goma ba to sai ka nemi miskinai goma ka dinka musu riga da wando da hula da takalmi da tabarau kowa ɗaya ka dinka masa kamar ya fi araha ko ya fi tsada ko to allah sai fara maka da mai araha sai kai ga mai tsada ya ce idan wa'annan ma guda biyun ba su maka ba ka nemi kuɗi kamar miliyan ashirin ka je ka siyo baiwa ka yanta ta hariru raƙaba wannan shi ne aka ce a yi ga wanda ya rantsuwa kun gane to sai aka dawo aka ce faman lam ya jid wanda bai samu waɗannan guda ukun ba kwata-kwata ba yadda zai iya to fa siyamu salasati ayyam nan ne fa aka ce zaka yi azumi kwana zaka yi azumi uku amma da sharadi sai ka rasa waɗannan uku an nema a rasa amma yanzu ya muke yi daga mutum ya yi rantsuwa zaka ce azumi uku ya kama ni kowa ya saka ga wanda aka saka fasiyamu salatati ayyamin zalika kafaratu aymanikum idza halaftum wannan shine kafarar rantsuwanku wahfazu aymanakum ku kiyaye rantsuwanku kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkuruna haka Allah yake bayyana muku ayoyinsa ko za ku gode to wannan sai aka sa annabi yayi yayi kafara shi yasa annabin da kansa ma yake faɗa a hadisin Abu Musa al-Ashari annabi yake cewa ban taba yin rantsuwa wa inni wallahi insha Allah la halifu ala an yamini ko ala yamini annabi yace na rantse da Allah bazan yadda na yi rantsuwa kan wata rantsuwa ba ba fa yanzu ba har a gaba annabi yana faɗa yace ko gobe ko jibi ko gata ba zan yadda na yi rantsuwa kan wani abu ba insha Allah fa'ara gairaha khairan minha sai naga in saba rantsuwar shi yafi min alkhairi annabi ya ce wallahi zan saba rantsuwar in je in yi abin da na rantsa ba zan yi ba na aikata shi daga baya kuma na zo na yi kafara haka annabi ya faɗa wannan ya ba mu darasi ko ke ma kika rantse wallahi ba zan je gidan wance ba to in dai zuwa gidanta akwai maslaha akwai alkhairi akwai wani abu to ki haƙura da rantsuwan da kika yi ki je gidan wancan ki zo ki ciyar da miskinai goma haka annabi yake yi saboda haka annabi kun ga anan ya rantse ya yi kafara wallahu maulakum wa huwa al-alimul hakim na'am ala ramma وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير Allah subhanahu wataala ke cewa wa id asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha ku tuna mana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta wa wasu daga cikin matansa labari mata da yace ita ce hafsatu ita ce hafsa yace hafsatu abinda kika faɗa din nan game da wace ce eh, wannan ku yangattawa bari ma ki ji na miki alkawari ba zan sake kusantanta ba na miki alkawari zuman nan ba zan sake sha ba Ah, sai murna sai ya ce to amma kin ga maganar nan ba na so kowa ya sani kawai sai dai a gaba na yi ki rike ta da ai da mace da yaro da mace da yaro yaro in kana in ka ce masa in kai haka kaga wannan abun wannan abun ko wanne a wajen ku wanne fi daukan wanne fi daukan kala farin ko wannan yawwa farin nan ba to yanzu kana ajiye su a wajen yaro yana Allah Allah ya taba ya taba wannan ne amma kana ce masa karfa ka taba wannan to ya ya an gama da wannan baya son sa ba wannan ne ya dawo nan mace galibi ba duka ba ba galibi mata wance kin ga maganar nan karfa ki fada musamman in abu na doki ne abu na sharri mata sun iya rike abin sharri alhamdulillah mijinta eh sun iya rike na sharri wannan yabo ne mai kyau wannan yabo ne yanzu misali mace mijinta ya samu wani abu na kunya abun kunyan da zai iya zubar musu da mutunci wallahi za ka iya ce mata to kin ji dai abin da ya faru wannan abin in ya fita zai taɓa mutuncin wallahi za ta rike amma na ɗoki wance kwanan nan yadda muke cikin damuwa ɗin nan dubu ɗari in mun samu kin san yadda take mana daɗi yanzu abin da zai fito min miliyan ɗari biyar da hamsin ne za ta zo wannan maganan ki ajiye ta ko uwarki karki faɗa ha ai sunan maganan tan uwarta ta gama ji haka za ta yi yana fida za ta yi haka ya rufe kofa ya je ka sasa a ya eh umma ku yi haƙuri ba kar wanda yake ce wasa umma umma don allah amana zan gaya miki aikin ga halin da muke cikin nan an wuce gun yanzu miliyan 500 fa ki gafa 1000 ma wahala take mana fa wai yanzu ya faɗa ya ce yana tsammanin satin nan har ma ya nuna min takardan takardan tana nan na yi snapping zan ma turo miki amma karki tura wani fa sai kuma ta ɗauka ina whatsapp sai ta tura mata kafin a ankara uwa kuma ɗoki ba za ta iya ba uwar farin ciki ɗoki ba za ta iya ba sai ta kira babbar yatta ta wannan ta ce wance to al'amarin nan zai mana kyau ke kaɗai zan gaya wannan fa finish finish finish ina mama abdalla ne wani abun farin ciki ya taba samuna ya wuce duk inda kake tsammani ya ce umar abdalla kuma abun ya shafi ɗanta cikin 'ya'yanta ba zan faɗi waye ba irin ce mu abdallah da abin da ke tasowa amma kirke wannan magana kirke abdallah na shigowa ya ta ce masa abi ga yadda muka yi amma fakar kowa ya ce taɗi ya yi taɗi sai na gano abdallah ya ce ina zana ce umar abdallah ni maganan nan kan ya aka yi ne kam ta ce ba ka ce kan na gaya kowa ba na ce haka muka yi wa kika gayawa ta ce abdullakan ana san zai rike mana sirri so haka mata suke so ina so na kawo wayannan ne don in nuna muku iyayenmu nan matan annabi wallahi tsantsan doki ne ita yanzu ta ci nasara kishi ya dawo kansu su kadai an rabu da waccar kuyangar waccar zainab din nan kaza ana gama gaya mata ta kira ina aisha ban in kashe au aka kashe ai mun ci nasara ai ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba ai har ma ya ƙara cewa ba zai yi kaza ba zai yi kaza ba to nan gurin sai Allah yake cewa izasar nabi labar da ya ɓoye a cikin wasu daga matansu ya ɓoye ya ce karku fada falon ma nan ba'ad bihi da ta je ta ba da labari wa azharahu Allahu alaihi sai Allah kuma yi wahayi ya ce matan nan fa ta fada an rafa ba'adahu wa arada an ba'ad namiji kuma kenan Allah ya gaya masa duk abin da fada wajen kalma goma sha biyar amma da ya zo a matsayinka na ƙwararre idan aka ce ɗaya biyu uku hudu biyar sai ka ɗauki guda ɗaya kawai sai ka ce me yasa kika ce wance kaza sai ka dauki ɗaya kadai sai ta ce waye baka labari mata kenan da mijinta waye baka labari don Allah in bai sake mata ba za su iya wannan tattaunawa qala nabba'ani al-alimul khabir masani mai bada labari wanda ya wuce duk inda kake tsammani shi ya ban labari ta gane Allah ya masa wahayi sai kuma aka zuba a ƙasa don girman Allah ka yafe mai yace ba ni zan yafe miki ba Allah kika taba shi sa ya aiko min ya gaya min baki kyauta ba to sai Allah subhanahu wataala ke cewa in tatuba ila Allah ke da Aisha da ku ne kuka fara shirya wannan abu ko da ma kun tuba kuma hakika kun tuba din Allah ya karbi tuban ku amma fa karsagar kulubu kuma ba ku kyautawa kanku ba an yafe muku kan amma abinda kai ba ku kyautawa kanku ba wannan kaga ka fassara da Hausa wa in tazahara alaihi abinda kuka yi kuma kuka zo kuka so kuka hada kai kan annabi dan a cutar da wasu fa inna Allah huwa maulahu to ai kun ga dai Allah shi ya jibinci lamarin sai ya gaya masa me aka yi wa jibrilu haka mala'ika jibrilu ma in tatuba ila Allah faqad sagar qulubukuma wa in tazahara alayhi in kuma kuka haɗe masa kai banda na yanzu har a gaba ma fa inna Allah huwa maulahu to lalle ubangiji shine majibincin lamarinsa wa jibrilu da jibrilu wa salihul mu'minin da dukkan mu'mine yanzu Aisha da waye sun isa sujada Allah sun isa sujada malaika jibrilu mu'minai ba sun isa sujada su to duka za su taimaki annabi wal malaikatu ba'da zalika zahir sauran mala'ikun Allah ma duk za su taimaki annabi akan ku to sai Allah subhanahu wataala ya ce ko ku gyara ko fa zan iya canja ku gaba ɗayan canja muku da wasu a sarabbuhu in ɗallaga kunna wallahi ubangiji in ya so sai a sake ku kuma ya canja mu ya canja masa azwajan khairan min kunna wasu matan da sun fi ku alkhairi muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa bakara zawarawa da yan mata duk a hada masa wannan zamu zo mu fade ga wanda Allah ya bashi ga wanda Allah ya bashi damar yin mace fiye da ɗaya akwai fa'idan haɗa zawarawa da ‘yan mata waje guda karka haɗa ‘yan mata duka karka haɗa zawarawa duka za mu zo mu tattauna fa'idodinsu sau da haka wani lokaci ma an fi fifita zawarawa akan ‘yan mata lalle da lalle an fi fifita haka eh haka ne zawarawa ko ba haka ba ne an su ba ku amsa lalle Allah ya mana jagoranci Allah ya bada taufiki wannan shine shimfidan wannan karatu gobe garishe ne gobe gangara ne dama introduction din ne zai dau lokaci subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh